أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والزاد في بنظرة تأتي لنا بالزفر ina muka tsaya shi ne halifan sheku na tijanidu an san halifancinsa shi barhama mun gode Allah rabu wanda ya ba mu shi mun samu alkhairi zuwan barhama mun san sanin Allah a wannan lokaci mun gane komai na mugun barhama Allah ka saka mar da khairi mai yawa komai na alkhairi ka ba barhama ya ce shehu radiyallahu anhu shine khalifan shehu tijani abul abbasi mun yi magana wancan zama shehu radiyallahu anhu shine khalifan shehu tijani kawai shaura kuma kalifofi din na'ibansa ne na'ibancin kalifancinsa ne ma'ana wannan magana ba wai ba za a yi kalifofin shehu tijani ba a'a shi da kansa ya naɗa sunusi halifa sunusi gashi a zaune amma ya naɗa halifa sunusi kalifan shehu tijjani har sun zo gaisuwa abdulmalik ya zo har da khalifa sunusin gaisuwa abdulmalik yake cewa yana daga abin da yake girmama abdulmalik da cewa ga kalifan shehu tijjani ma ya zo ziyara ta'aziyansa kaga shehu sannan ya ce da muhammad al-hafiz na misra khalifan shehu tijjani sannan ya rubuta wa shehu sani kakanga a cikin littafin littafi da ya yi na mir'atul haƙƙi cewa shehu sani kafin ga kalifan shehu tijani a ta'aziyan shehu man tijani ya ce shehu man tijani ta'aziyan kalifan shehu tijani to wayannan duk kalifofin shehu tijani ne amma kalifanci mai takadda wanda duk wayannan suna ƙarƙashinsa kalifan halifa sunusi a zamaninsa yanzu kuma da sa hannun shewa abdullahi radiyallahu anhu bin salim ya yi kuma shewa abdullahi ya sa hannu khalifa shehu malam isa a garabi khalifa to shaura duk kalifo duk almajiran shehu shaura kalifofi ne na shehu tijjani kalifofi ne na shehu ibrahim amma suna ƙarƙashin wannan khalifanci mai takadda wanda babban khalifa ya rubuto shi ba rigima akai sai dai in za a cakuɗa da da gangan to wannan kenan to sannan arifai suna da khalifa a wajensu amma ba su taɓa wannan na zahirin ba me me wannan abubuwa guda uku da in mutum ko abubuwa guda biyu da in mutum yayi ya zama khalifa man ta wanda yake koyi in kalifancin annabi kake so to ka zama ta khallaka kana koyi da shi in kalifancin shaujan ne ma ka zama ta khallaka kana koyi da shi kulku kana ɗabi'a irin tasa da an ganka a gan shi in kalifancin shehu ibrahim din ma kake so ka zama ta khallaka ka yi koyi da shehu ibrahim sannan ta haƙaƙa sannan kai ma'arifa ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ma'arifa ba wannan sani na wujuji ba sannan ka san shehu tijani abul abbas ta haƙaƙa na ta haƙuƙi ka yi ta haƙuƙi ka yi ma'arifa sannan in shehu ibrahim din ne ka yi ta haƙuƙi ba mun san shi ɗan kaulaha ne ya zo a gabanmu mun gan shi da idanmu ba wannan duk ba kai komai ba babban daraja ce ka ga shehu da idanka amma su a wajen arifai ka gan shi da ganin zuciya ka gan shi da ganin zuciya irin ganin da waisul karani yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har annabi sallallahu alaihi wasallam dora shi kan sahabbansa to irin wannan ake so duk da shi ba sahabi bane to irin wannan ka gani da zuciya ta khallaka ta haqqaqa kai ta haƙuƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta haƙuƙi bayan kai ta kalluki kaka ce kayi ta haƙuƙi kai ba ruwanka da takalluki ai na na san shi amma ba ruwan da ɗabi'ansa baka san shi ba baka san shi ba to kayi takalluki kayi ta haƙoƙi to ko ɗan gidan waye kai kai kalifansa ne ko tsakaninku akwai nisan duniya ko ya zo shine annabi Adamu kai kuma ka zo kai ne dan karshen da aka haife ka aka yi tashin kiyama kai kalifan sa ne amma fa sabida tsari sabida hukunci zaka girmama waɗannan kalifofi na zahiri amma a wajen Allah kai ne kalifa to in su ma waɗannan na zahiri da aka nada idan sun yi takallukin sun yi tahakkukin alhamdulillah ga muƙali ga ga abu hmm? to ba rigima a ciki to kowannen mu duk duk wanda kake so ka, ka, ka, ka kalifance shi to ka yi wannan abu ka yi ta halluki ka yi ta haƙoƙi shi kenan sai ka yi ta kallufi sai ka zama kalifa ko ba a ce ma kai kalifa ba wajen Allah ana ta baka kamasho ranar tashin kyama sai a ganka kusa hmm? sai mutum ya je ya gama wurjin sai yana so ya ga wancan din sai ya ganka kai to saboda kai ne kalifansa to abin dubba to shehu radiyallahu anhu shi ne khalifan shehu tijjani radiyallahu ma'ana shehu ibrahim shi ne sahibul faizati an san khalifancinsa shi barhama an san shi sahibul faizati shi kenan sahibul faizati matsayinsa daban yana tare da shehu tijjani shi ne ɗaya kafan nan ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda shehu tijjani ya take duk waliya da ita kafarsa ta khatimul auliya da kafarsa ta sahibul faizati shine abin da ikon Allah dan wannan a wannan kwanakin wayansu daga cikin jikokin shehu dan Allah ya dada su sun rubuta abubuwa da takaici wannan inkari ne wai ai manzo Allah bai faɗi shehu Ibrahim shine sahibul faizati amma a girma masu sharifai ne ba wai dan ayi raddi ko ayi ta'liqi no babu to shine muke ta rubuta musu dai karatun yanda yake ba jayayya ba ba wai radiyo ba kaza amma ga karatun yanda yake ai dai shi kenan ko dama haka shewa ya ce mu mi ta karatu mu mi ta abu mai jayayya ya ta jayayya abu to an san kalifancin zancen ma zancen ko shewa ba sai fahimta ba ne wannan duk dakikanci ne da ci baya da mutum ya jawa duniya ta yi dariya to mun gode Allah wanda ya ba mu shi, mun gode Allah rabbi wanda ya ba mu shi, abin da za ni ta yin godiya kenan. Ita godiyar kanta guda uku ce, ita godiyar kanta guda uku ce. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kansa godiya, wal abdulillahi ɗin shi kansa godiya ne, shi ne godiya. Shehu Tijan radiyallahu anhu shi kansa godiya ne, shi kansa godiya ne. sannan wa akiru da awai karshen godiya kuma sahibul faizati in haka ne ko dukkan mu ma godiya ne dukkan mu ma kowa godiya ne ga Allah kowa ganin sa ma godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala sirri ne da kake ganin shehu duwa sai sai sa alhamdulillah alhamdulillah magana ce godiya ne dukkan mu godiya Allah ce to karshen godiya wa akiru da awayin an alhamdulillah karshen godiya gashi nan wannan sahibul faidati da Allah tabaraka wa ta'ala sai mu ta alhamdulillah dan haka yan faila su suka cika abin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune hammaduna masu godiya hmm? hmm? rabbuna hamidu wa nabiyuna mahmudu wa shaykhuna ahmadu wa liwa'una yawmul hamdi liwa'ul hamdi ubangijinmu shine godiyan kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abun godewa Shehu Tijjani radiyallahu shi ne mafi godiyan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tutan mu ranar tashin kiyama ita ce tutar godiya faila kenan ma'ana ita ce tutar godiya tun daga nan duniya ma muka daga ta ba sai tun daga nan duniya ma take hannunmu insha Allah bare kuma a ganta hannun manzon Allah liwa'ul hamdu wannan tuta da na gabar da na yamma na kudi ɗan kiyama za su gano ta su taho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tuta liwa'ul hamdu din nan wannan na godiya to dan haka ɗan faila ya ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to arifi ne ba na wasa ba to mun gode Allah wanda ya bamu shi mun samu alkhairi zuwa mun samu alkhairi da yawa wan me ya ba alkhairi mun samu Allah ilahi ma za waje da man faɗaɗaka, wa ma za faɗa da man waje daka, Ubangiji mai ya rasa wanda ya same ka, wanda ya same ka mai rasa. Ka gani, kuma wanda bai same ka mai ya samu. Ka ga Shehu Ibrahim Abdullah anhu a cikin duk wa'annan addu'o'i nasa da'iratul madalibi kanzul auliya'i tazkirul ab duk gaba daya sai ya faɗi duk kayan ni'imomi yana roƙonsu da na zahirin da na baɗinin sannan ya ce Allah ka ba mu kanka kuma tare da wannan amma dan an ba mutum wannan baka samu Allah ba duk shirme ne to Allah ka ba mu kanka tabaraka wa ta'ala to duk mun samu duk alheri zuwan barhama duk wani alheri da ake gani wannan sun zama zama kala kala duk wani alheri da muke gani kaga dai waɗannan su ne waɗanda suka ga abin kwararru ne yan duniya ba wani surkulla da zaka zo kai musu ba abin da ba sani ba to sun ga duk alherin da aka samu mun samu alheri zuwan barhama zai fafaɗa alheran da aka samu yace mun san sanin Allah a wannan lokaci mun san sanin Allah, mu ɗin nan ba kowa ba, amma mun san sanin Allah. Sai ya ce, sanin Allah a wannan lokaci, a irin wannan lokaci mai fitina, wannan lokaci mai kaza, wannan lokaci da ba za mu iya irin wannan aiki na shauran waliyai din nan ba, ba mu da gaskiya irin tasu, ba mu da ibada irin ta, ba lokacin ma. cututtuka duk gashi nan sun kudin da yanzu da mutum ya yi azumi ɗaya biyu sai a ce an yi asibiti da shi olsa ta kama kaza kaza kai ina za ka iya wannan annabi sai ya sati yana azumi sallallahu alaihi ko ba a dandani ko gishiri ba ba a dandani ko gishiri ba dan dai a ji daɗin dannawa cikin halara sallallahu alaihi duk da kamalarsa sallallahu alaihi wasallam haka su ma duk sahaba to an ce sai mun yi irin wannan a wannan lokaci ai kowa duk wayannan ba ce ai an yi wannan wahala ko su ba sa yi wallahi duk abin da suke faɗa ba sa yi kai ba ka abu kai ta rubuta a mutane sai sun yi ba su gausi ba su shehu ga abu wai ma'anar wannan ba kuma mai shacanci ba a'a yanzu ne in ka san in ka san shehu to kuma sannan zaka dawo kuma sai kai ta ibada tukuru kuma wannan godiya ce kai a nema tausayi kai ko daɗi kake ji kana ganin to ne ne amma waccan ibadar dandagare ibada ba wani ruhi ba sanin Allah ka sai kai ka ƙara nisa cikin Allah kuma din nan da nan cuta ta danne ka duk gaba ɗaya shehu radiyallahu anhu cewa suluki kafin tarbiya hijabi ne suluki bayan tarbiya kamala ne mutum ya ta ibada tukuru da koma ne din kafin ya tarbiya hijabi dan duk zai kudin duniya Allah duk kuma ma ya zama wani mahaukaci ma ga baki da ya ta wannan ibada kuma bayan ya yi ma'arifa kamala ne sai abin ya mai kyau sai abin ya ƙara mai kyau ko da idan ka gani sai ka ga abin ya ƙara mai kyau duk gaba daya haka annabi yake sallah da sallama baya ma'arifarsa da cikakka malaka a yake ta wannan wahala an ce mutum ne ya ce to ba zan gode ba shi nan kawai kowane annabi ya zo da wahalarsa ni ko in zo ni ne dan shafaffe kawai dan an baya a ni ma godiya nake duk wannan ibadar da nake go to mu ma shehu tijani abul abbasi radiyallahu anhu ya ce haka ibada yan dariƙa su take godiya yan dariƙa ko wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma ibadar su godiya ce to mun samu alkai mun san sanin Allah a wannan lokaci to me sanin Allah da ya sani din nan a wannan lokaci to shehu radiyallahu anhu ya faɗi sanin Allah ba wai kawai mutum ya wuja wuja wuja ba komai ba kowa ba kaza kaza sai shi wannan hafi auna ya san wannan shehu yakubu gano radiyallahu ta'ala anhu ya ce ai kakka bari mutum ya kwan akan wannan halayya ta komai auna ma'alim tilakum ilahin gairi kai la in takata ilahan gairi la aj'alannaka minal mazlumi in ka riki wani Allah ba sai na sa ka cikin yan kurkuku yan kurkuku hijabi mana to Allah mun gode Allah dai ilahu da yake ta faɗa ilahu da yake ta faɗa wanda hadara ma alimtu lakum min ilahi amma da ya tabo abinda ana rabbukum al'ala fa akazahu Allah ranar aka kama shi na kala lakirata ina zai je to ina zai je ran nan aka dilmiyar da shi a teku nan aka dilmiyar da shi a teku to ma'arifa ita ce abin da shehu ibrahim ya faɗa al'arifu indi shehu ibrahim abdullahi ya ce shi arifi a wajensa kuma kowa ya ce man fana fi zati marratan wanda ya yi fana a cikin zatin allah sau ɗaya tak wa fana'i sifati marratayn ya fana'i a cikin sifofin Allah sau biyu sifa da ismi an gama awis salas ko kwa uku da zai yi bayani ko kwa uku abin da yasa ya ce ko kwa uku yanzu mutum ya san hakika farko ya san matakin farko hmm? to wannan an gama sai ya zo ya san sifan Allah tabaraka wa ta'ala ya san sunansa ya san zatinsa to haka in ta nan shehu ya faro wanda ya fana'i cikin zatin Allah sau daya ya fana'i cikin sifarsa sau biyu ai an gama ko in kuwa shehu radiyallahu duk haƙa'iƙun ya faɗa to wan fanacin zati marratan wanda ya fana'i a cikin zatin Allah sau ɗaya wa fi sifatin marratain ya fana'i a cikin sifa sau biyu waɗannan awi salasu ko ko uku to yanzu yana nufin na farko din nan shi yake nufi zatin Allah wannan hadara farko din nan haka waliyai duk suke ce mata haka waliyai suke ce mata dan me waliyai suka ce mata zatin Allah sabida ka da tarbiyyar da idan ka zo karbi tarbiyya farkon abin da za a yi ta tarbiyyantar da ke sai ka yi fana'i cikin afa'alu cikin ayyukan Allah ka gane kowane aiki na Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne halice ku da duk abin da kuke aikata ma duk aikin Allah ne shehu yace da yawa tsofaffi da tijai da yawa bayin Allah sun zo nan ko ba su da shehi bayan Allah ko ba su da shaidu yanzu ana ta faɗa kana ta rigima sai wani tsohon kira ka ce kai bawa Allah Allah ne yayi Allah ne yayi bawa Allah kaza ka ha ai ne shi ka da ka bawa Allah to in ka bi ta tasu to in kuma ka je kai ta yi ka kasa kuma to na bawa Allah to da me yasa baka bari ba kaga yanzu wannan tsohon yayi fana'i cikin afa'alu ayyuka na Allah shi yanzu ganin komai yake aikin Allah to kuma duk maganar mu ma kusan haka ne yanzu yanzu za ka hau mota fi zuwa Kano ka ce alhamdulillah Allah ya kawo mu ka yi fana'i cikin ayyukan Allah amma fa ba bincike Allah ya ka to wannan ka yi fana'i wannan shine fana'in farko da waliye suke tarbiyyantar da almajiransu sannan fana'i cikin sufofin Allah sufofin Allah Allah shine alwujudu samamme ba Allah shi kaɗai ne shi ne samamme halittarsa kuma in kana da in kuma ka zo ilimin tauhidi halittarsa kuma mai yiwuwa ce samammiya ce amma kawai tv ce Allah shine samamme shine mai magana shine mai ilimi shine mai ji shine mai gani shine wannan shine sufofin Allah to sai a yi ta tarbiyyantar da kai haka gane Allah lalle alwujudi ne shi ne sa shi kadai ne samamme ba wani samamme sai shi ba wani mai magana sai shi ba wani mai ji sai shi ba wani mai gani sai shi ba to haka tarbiyyantar da kai haka in ka gano wannan sofi ai shikenan shi ya ce da zamu ba wannan sofi ga Allah ai kowa ya zama arifi amma nan sai da shi duk dabarar mutum ba zai iya abu ba to sannan ka gane aikin mutum ka gane ka gane aikinsa ka gane hotonsa ai dole ka gane zatin nasa ma jikin nasa ma duk gabaki ɗaya ko to sai su masu gane la ilaha illallah fama samma illallah ba komai ma sai ai ba komai ma sai Allah fama samma mausulu wa ma samma ba'inu ba wai wanda ya sadu ba wanda ya fita ba wani wanda ya sa kawai to nan shi waliye suke cewa fana'i cikin zatin Allah in a wannan yare na waliye ne namu na ma mun shiga wannan yare duk gaba daya shehu yake cewa kuna ne hayatul akab nan duk waliye suka tsaya wa kuna bidayat ashabu katmu tijani amma almajiran shehu jan tanan suka fara mun gode Allah girman shehu ma yanzu duk ba sai an biyo da kai ta afa'alun nan ta sifan nan ba yanzu ta zatin farko din ma za a tafi da kai duk gaba daya saboda al'awwal al'akhir al-zahir al-ba'd ta warga zama wancan ita ba sai ta yi wannan ba to yanzu in ka san wannan kaga zati ka san wannan to yanzu sai kuma wa fi sifati marratayn kai ashabu katmu tijani sai ka san sifa kuma sai ka san ismi su shau ya ce wa sifatayn aiki ya ƙare ko ga wanda iya nan ya tsaya awis salatu ko uku saboda kuma zaci zaci to in nan ne wannan hadarar zaci da muka sai ita kuma waliye in a wannan tafiya ne ita yan faila suke cewa zaci zaci bi zati zati himta wala tubara ala fasda bi hubbika haji hara lalle kayi fana'i cikin zati zati amma idan aka gane can ma diddai tafiya ce yanzu kawai fanafi zati zati nan ce mata zati kawai wannan ce ne su haɗe su ka shi kenan mazahiru kuma da shehu ya sanar da mazahir shi kenan duk ma aka ce kai duk an huta ma yawa duk an huta ma yanzu da mutum ya san mazahir ma duk ba su yayi wannan kwalo-kwalo ba ba su yayi wannan biyayya waje yana da rikici in ba an warware mutum haka ba man fanatin zati marra a fi sifatu ma ba ta yi ni aw salat da haka shi ce au au idan ka fara kirgen da wannan da haƙa'iku kake to dole aw salat tana nan idan da mazahiru kake ba aw salat mafanatu zati marra idan da haƙa'iku kake hudu kake tafa da shi idan kuma zahiru kake uku kake tafa da shi idan ma shafa'i kake biyu idan ma wutiri ne kilo ɗaya kake tafa da shi duk ba wa'in duk babu to wan fanati zati marra wa'as kaga magana ta fito wa'as bata lujuda ya tabbatar da halitta duka bil haqa'iqi salasi da wa'annan haƙiƙoƙi guda uku ai bil mazahir salasi duk halitta ya ganta a cikin nan bil haƙa'iƙi sala wa asbata al asma'a fil ismi duk sunaye ya tabbatar da su cikin suna ɗaya duk suna yana helkwatar suna ya koma helkwatar soja ya koma barin ya koma sakanarsa ba asma'u duk su koma wa suna ɗaya helkwatar sunayen nan nasu shi ake cewa a azaniya shi ake cewa ismail azim in ya fito shi kenan kai kaɗai gayya a na zahiri in Allah ya fito shi kenan duk rahman rahim maliku kudus kaza duk su koma duk suna cikin Allah in ka ce waye kudus za a ce ma Allahumma waye rahman Allahumma waye almalik Allahumma waye Allah Allah ga gani so su ma haka in aka dinga dankara cikin to haka wa asbata al asma'a fil ismi to wa asbatal asma'a fil ism shehu be kaman ya ce kuma wa asbata sifat fi sifat ya tabbatar da duk sufofi ma a cikin helkwatar sufofi din nan yayi magana a sirrul akbar nan wajen ya tabbatar da wannan yanzu mutum ya zama suna ɗaya ne tak a hannunsa me wannan ya zama sifa ɗaya ce tak a hannunsa me wannan jalala da jamala haka shehu ya ce duk sunayen qur'ani ya komawa Qur'ani da Furqani. Duk sunayen nan nasu wajen hamsin, duk sun koma wa Furqani da Qur'ani. Shi su kuma wa'annan biyun su koma wa Ummul Kitabi. Yawwa, wa asbata al-asma. To in yi wannan kaman dai har yau ma akwai jama'a. Ya akwai magana da sunan da sifa kuma ya tabbatar da su a cikin zaci. Shi ma zaci ya bayyana ya kwashe kayansa. Ba wata magana. Wa haza wannan makamun makami ne duna ho harful katadi ba wanda ya sa wannan sai ya tara kaya tsidau zaurance karin magana ne mana sai ya sha bakan wahala ba da makirci da kaza kaza ba wa tafattutil akabadi sai hantarsa ta dandake ya dandana hmm? la yunalu bazal amwal ba a samun sa dan wai ka zo ka watsa duke ka gudu kai ma ka kawo kanka wal aulad da ya'ayanka ha Allahu alam ma'ana shira'uhu ba a siyansa ma'ana Allahu alam to to shehu ya ce wannan shine arifi to ga arifi shehu mudi ya ce mun san Allah zuwan barhama in mutum ya san wannan to lalle ya san Allah zuwan barhama amma dan wancan ba kowa ba ko ga wannan ji shauran waliyai ma suna da shi in wani wali in wani ɗan ɗariƙan ma ya zo mana ya ce yana son tarbiyya shehu ya faɗi yadda za mu rabon gado cikin lamfali ko to shi ma ya sayar da shi ana bi da abu to kuma jidi an faɗi yadda za a yi wa kowa ma in wani ɗan abu duk gaba da yadda ake rabon gado ko mun gode Allah to mun san Allah wannan fa abu ne mai girma mun san Allah mun san Allah kuma wai abu mamaki a wannan lokaci duk wanda ya mana hukunci da lokacin ba da sai ce bai yarda ba kowa ma ya ce ya san Allah a wannan lokaci yan yara kanana kaza kaza Ah, to yan yara kanana za shehu illa yan yara kananan har yau yan kanana ne to sai a rike bakin su sai a rike bakin su da abu shehu ya ce mu yan faila mutane ne masu uba mai kuɗi duk ubanmu ya zo ya rataya mana zinare a wuya amma ba mu san darajarsa ba sai muka sai muke fitowa da shi to barayi suna nan su kuma sai ce ka gani ka gani to su iyayen mu baki suna nan sun sha bakan wahala sun sha suna san za su san Allah da wayo ko manya suna nan sun sun riga sun girma sun shugabanci ba su iya zuwa su jefar da girman su ba su kankan da kai sani abu su ji suke da wayo da budu ba littafai duba littafai bai ba da Allah haka shehu ya gaya wa shekani shekani farkon karɓar tarbiyya ya dinga bincike shehu ya ce ma kai wannan rijiya ce da wa'yan suka haƙa yi ƙoƙari ka haƙa taka yi ƙoƙari ka haƙa taka to bayan ma ka yi sannan Allah fa'ila in ka kalli magana wani wali ma yake ta dariya sai dai da a yi mata a girmama shi to mun san Allah a wannan lokaci mun gane komai namu gumbar hama koman mu in ji mu ji speaking a gumbar hama muka gane shi ba a gun wani ba duk abin duk alherin da aka samu a wannan lokaci duk sanin Allah da aka samu a lokaci a gun waye to duk wanda ya ƙarya ya ce ko ya san Allah ko ya ƙarya ya ce dama yana da kaza ko ka ji ka bari duk bai ba haka ba ne illa a neman ladabi a ce fana'i cikin laf'alu yayi fana'i cikin af'alu ne sai rasu shine tarbiyya amma kuma abin mamaki in yi tarbiyyar gidan shehu ai ya san bai san komai ba to amma yanzu saboda ana so a nuna girman man wani ko a nuna girman kaza kaza an so cewa mu shehu ya yi tarbiyya ma ya san Allah ma cin kan shehu to wannan rija ne kuma wannan ka nuna to me alakarsa da shehu kenan to mu gane wannan duk wanda ya faɗi wannan magana dama shafa ma fati a tashi shafa ma fati kan ma ka sha wahala amma da girmamawa amma wallahi tashi to wanda ya ce ya san musulunci ne kafin zuwa annabi Muhammad magana ta fito da kai da mun san musulunci kafin zuwa annabi Muhammad duk mun san Qur'ani da wanda ya ce ai dama shehu ya yi diwali tun kan faila matan mun gane wato wujin speaking namiji ne cika wannan wannan wannan kasida kana da karama wallahi ba kan ba ma ba duk wanda ya je yanda ya kare ta da waɗannan maganganu da ya faɗa ya san wannan ita wannan magana ita kanta karama ce kuma mu dinga mu kokari duk mu san abin da ya faɗa mu ma mu zama haka mu kokari mu ta gode wa Allah mu san ya ba mu mu san shi kadai ne ya ba mu shehu mun gode Allah wanda ya ba mu shi sannan mu san mun samu alkhairi zuwan barhama biyu kenan mun san sanin Allah a wannan lokaci a wannan lokaci mu san mun san sanin Allah ba fa kawan mu kuma ko aya muke dan dai kan mutum ya girman kai ne kuma ya je ya lalace ya barkace duk gabaki da amma wallahi ba kaman mu sahabban shehu ɗan faila duk gabaki da kuma ko su waye mun gane komai namu gun barhama ga hadarin mu san a gun barhama muka gane namu komai tsanin barhama ma barhama ne duk ga baki daya mun gane komai na Allah ka saka mar da khairi mai yawa komai na alkhairi ka ba barhama kaunar da na yi mashe ku ba ta misaltuwa abadan ina nan gunka ya barhama kaunar da Allah ka saka mar da alkhairi ne Allah ka saka shehu da alkhairi komai na alkhairi ka ba barhama lahaki komai na alkhairi har shi mudisikin din Allah ba wa barhama na barhama ne dukkan mu Allah ka ba barhama mu dinga yin aiki mai kyau mu dinga yin alkhairi mu dinga yin kaza kaza dan mu jawo shehu kyakkyawan yabo radiyallahu anhu me ya zamu ba wa shehu mu saka masa mu so ‘ya'yansa, mu so garinsa, mu so komai nasa, mu so almajiransa, ‘yan uwanmu ‘yan faila, mu ma mu so kanmu dan mu yan faila ne kuma muna son kanmu to wannan kenan mu yi alkhairi khairu hadiyatukum hidayatukum mafificin hadiyar da za ku ba mu ku shiryu sai ku jawo mana yabo ku shiryu ita ce sannan mu rike hadiyar shehu din nan fatiha ɗaya ulhuwallahu goma sha ɗaya salatul fati goma hadiya ga shehu bayan wazifa wannan tun ran da shehu ya bacci duk shehu ne suka haɗu tun daga kaula har duk duniyan faila cewa to wannan alheri da shehu ya kawo mana duk in mun yi wazifa me yasa ba mu yi wa shehu tijani haka ba a'a ai shi shehu tijani wazifa ta mu gaba ɗaya an mata an ma photostat ɗinta man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya kafa wani aiki na alkhairi yana da ladan aiki kuma duk wanda ya aiki sai Allah ya yi ma photostat din aikin ya bashi duk dan dariga in yi wazifa sai an washe wuta jani photostat din ta to me zai da fatiha da kullu Allah goma sha daya salatul fati goma amma sahibul faizati radiyallahu ta'ala anhu duk da dai duk wanda ya fatahi sai an ba shi Allah radiyallahu ta'ala to amma dai sai mai mafatiha daya kullu wallahu goma sha daya salatul fati goma akwai waliyin da ya mafarki shehu radiyallahu anhu yake ce masa fatiha ɗayan nan da kullu wallahu goma sha da salatul fatin nan da kuke mu yana da mahimmanci ku iyayenku ake rabawa iyayenku ake rabawa amma dai mu ba wa shehu a ba su daga can fito ɗinsa radiyallahu ta'ala anhu amma dai mu ba shehu fatiha ɗaya kar ka yadda da wata zawiya wace ba a fatiha ɗaya kulhu Allah goma sha ɗaya salatul fati goma hadiya ga shehu ba san alherin da shehu ya kawo musu ba butuli ne duk ga baki ɗaya butuli ne akwai ba dan arama ba Allah ya kiyaye wata zawiya irin wannan abin da aka yi na Kano wanda aka ce ko ya yi wa mai annabi mai kaza ka wata zawiya suka ce to a daina ma fatiha ɗaya kullu Allah goma sha ɗaya salatu fatiha din hadiya ga shehu saboda wannan dishi yake ja abu sai da Allah ya sa ko ko mun yi wani karatu ne a wani kashi aka je aka yi musu sannan Allah ya dawo da su duk kaza kaza to duk wanda ya ga wannan kishin kishin din inkari ne da kaza kaza in yana takama babansa ya kawo irin wani alheri to yaje yayi wa yayi ba laifi kai wa shehu kuma kai wa iyayen ku da jama'a da kowa amma ayi wa shehu wani duk da baki da to mun san sani Allah ka ba shehu dukkan alheri sannan kuma an ka iya wani ibadar salatai kaza kaza kaza ka dinga ba shi to duk dai kai zaka samu alkhairi duk da baki da shine kowace halara din a gaban ka gashi na to Allah ka saka mar da khairi mai yawa komai na alkhairi ka ba barhama kaunar da ne maka sheku ba ta misaltuwa abadan ina nan gunka ya barhama Allah haki ya ce kauna ma'ana so san da nake ma shehu ba shi misaltuwa to kai shehu ma'alai shehu almudi su fikin ai dama fa iza ahabbtu kuntuhu ai kai ne shi kawai ko ko ya zama kai sai an zo nan wajen fa iza ahbabtu kuntuhu shi ma Allah tabaraka in na so shi sai in zama shi to kowa haka zai fa iza ahbabtu kuntus kuntuhu to idan shi ne to kai kuma kake ganin sai ka dinga ganin ma to wai ni ban na san sama ni ban yi komai ba ka so ai dama ba kai mu ai ba kai bare abadan ina nan gunka ya barhama ai kowa ya dinga kula da wannan wajen albarkan manzon Allah sallah har abada mu ma muna nan gun shehu a bayan wannan wali da ya faɗi wannan muna nan tare da mu speaking har abada a gun shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala jama'a ku shaida ni masoyin shehu ne almajirin almajirin barhama Allah mun shaida ga littafi jama'a ya ku jama'a ya kira jama'a kila yana nufin duk yan faila kawai ko ko ya gigice ma kowa ma da kowa ma ko maki ma shaida min ni almajiri ni masoyin shehu ne saboda shi ya san meye wannan to ga littafi ni dai ga ta na rubuta tawa shaida shahidtu lahu bi zalika isma'il bin umar to kowa ya rubuta littafi yana nan kuma duk wanda wannan karatu ya masa ya ɗauko biro da takarda ya rubuta ko da hausa ba ko da hausa ko da turanci ko da larabci ko da adamanci in baka iya rubuta ma sa wani ya rubuta in za ka iya aiko mana aiko mana rubuta sunanka a wannan littafi in ba za ka iya ba ya isa kowa ya rubuta a duk shaidar cewa masoyin shehu ne Allah ya amfane mu da wannan shaida mu ma ya tabbatar da mu a ciki mun yi wannan ne ba dan wai ko mu san yawan mu ba ko dan mi irin wannan abu da ake faɗa oh mu shaida wa mu di speaking ko da iyalai duk shaida masa duk gaba da har Allah ya sa wannan littafi mu cika shi ya zama mana a laburare ko mu aika wa can iyalansa in suna ko ma mu binne shi ko dai mu yi ba kaza kaza dan mu ya zo lahira wannan littafi tunda haka ya nema in ba mu san me ba shi ya san me yana jama'a ku shaida ni masoyin shehu ne Allah mun shaida masa Allah masoyin shehu almajirin almajirin barhama me yasa yace a shaida masa shi masoyin shehu ne soyayya ba abu ne mai girma ba shehu radiyallahu anhu ya faɗa a rihila kwanakiriya 1946 1946 aka yi rihilar kwanakiriya yana daga abin da shehu ya faɗa duk da ya ce walidi ne na sayyidi kaza kaza amma dai tun da ya faɗa mu nasa ne shi ne kawai shi ne nasa shehu ya rubuta ya faɗa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani duk mai so na ko duk wanda ya ganni dan aljannar dawwama ne ba ƙarya duk mai so na alhamdulillahi sai ya fara da soyayya ita soyayya ba ruwanta da sai an ganshi yanzu yan yanzu da suke son sa a zahiri sun ganshi amma su ne ainihin waɗanda suka ganshi sai ya ɗora masu soyayya akan waɗanda suka gani wa man yuhibbuni wa man yara bai ce wa man yarani wa man yuhibbuni ba wa man yuhibbuni wa man dan wa man yuhibbuni shine azalan wa abadan tun daga azal duk mai san sa har zuwa abadan duk mai san sa ya shiga wa man yarani ko sai iya na zamanin sa sai wan shi ko wancan dan mu dan wa man yuhibbuni din a soyayyan nan ma sai ya zama yana tare da shi ko a wannan zamani soyayya ta sa mutane suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamani ya huce kaza kaza suna tare suna komai wanda bai san wannan abu zai dinga ganin ai ya rasu sai dai sun sai na abubakar ne radiyallahu kawai suka ganshi kaza kaza kaza a'a abin da Allah ya nuna sayyidina su sayyidina abubakar wannan soyayya har yau in ka rike ta zaka dinga ganin sa zaka dinga ganin sa in kwa ba wannan soyayya ganin banza ne su Abu Jahil sun ganshi su abu lahabu sun gan shi ya amfane su ya amfane su ba to shi rabbi Allah ce duk wanda ya gani da duk wanda ya duk wanda ya so yake so na yake so na ci gaba da duk wanda ya gani dan aljanna dawama ne ba ƙarya a ciki kuma kowaye kuma har duniya ta tashi to ba bincike wannan magana akwai ya faɗe ta a cikin diwani irinta falama sanarun man da rani wa man yaƙo wuta ba za ta shafi wanda ya yi ma'arifa ya sanni ba da wanda ya zo gari na wuta ba ta shafi wannan ba sai dai ta ci kanta to wannan abu mai sauƙi ne ga masoyi gas ne ga maki annabi ma an yi fururuwa ya za a ce duk wanda ya gan shi dan aljanna kaza kaza bare shehu to an yi Kano ta dau wuta a wancan zamani akan wannan mun kirai suka dauka kaza kaza ai ka ji na kaula ya ce ka ikon Allah su kuma masoya akwai wanda wannan baitin ne ma ya sa ya so ya bi shehu an ce shehu sani awar radiyallahu ta'ala anhu wannan baitin ya ji ya zo ya gaya babansa baba ice na shehin nan da ake faɗa ga an ce ya faɗi wata mai ice me ya faɗa babban malami ne babansa in ka duba kano ta dabaci gari an sa sunansa a ciki suna ga cikin malaman kano da ake tarihinsu babban malami ne me ya faɗa ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kuldi bila buhtani in annani khalifatu tijani mawhibatan min ahmad al-aznani baban sa yace wallahi da ba mai izini bane ba zai kai yamma ba da ya faɗi wannan yaro hada kaya mutum hada kaya hada kaya kawai ba wani shiri ai hada kaya shi kenan sai tafiya wannan wanda ya faɗi wannan ya fi ƙarfin wasa haɗa kaya kawai mu tafi da wannan baiti wa'yan suka dinga haɗa kayansu suka dinga tafiya wannan baiti kuma ya danna wa'yan su auta shi ibra radiyallahu ya ce duk abin da ya zama shirya ga wani shi yake zama halaka kuma ga wani wannan daga Allah hatta qur'an nan yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wannan qur'ani to ya jawo shewa atiku yayi dan takariri duk mutane sun manya sun dan rubuta abubuwa akai shehu atiku ya rubuta yace fa'ida wata fa'ida ce akan wannan abu shehu atiku ya rubuta wannan fa'ida ranar ɗaya ga ramadana na 1968 ɗaya ga ramadana na 1968 shehu atiku yake cewa alhamdulillah akwai sayyidi ahmad bin yusuf al-malyani to shi wannan ahmad bin yusuf al-malyani din nan almajirin imamun sarruku ne da muka yi ta faɗansa a kashfil ilbas to shi wannan sayyidi ahmad din an zo an ba shi labari cewa imamu sa'alabi ya ce marra'ani wa marra'a marra'ani zuwa hawa bakwai dama imamu sa'alabi ne faɗi wannan ba shi wata ta shi ne wata duk wanda ya gaji ran litinin koran juma'a aljanna nan ko kuwa wanda ya ga wannan wanda ya ga wannan shi ku har tashin kiyama ba adadi yanzu ba adadi ga shehu yana ta rubuta mutane cewa na yi shaida ya gani ran juma'a shi ma duk wanda ya ganshi ran juma'a wuta ba ta ci shi ba haka haka haka to shi imamu sa'alabi shi imamu sa'alabi shine yace wanda ya gan shi marra'ani wa marra'a marra'ani da wanda ya ga wanda ya gan da haɗi zuwa hawa bakwai la ta kullu hunna wuta ba ta ci shi ba sai shi sai ce Ahmad bin Yusuf al-Malyani yace abu haka ya faɗa to ni wanda ya gan ni marra'ani wa marra'a marra'ani da wanda ya ga wanda ya gan ni ko yawa la ta kullu hunna ila asharatu to ni ko hawa goma ni hawa goma imam zarruku da shi wannan yamla an duka baki da a karni na takwas wajen karni na takwas aka yi su karni na takwas shi ne wajen wajen 14 wani abu 14 wani abu ko 50 bai kai 15 ba 14 wani abu to in dai wannan hawa goma ne kila a hayo bata cika ba shehu tijani ya isan mana dai safai amma hayo bata cika ba kuma ga yanzu imamu sa'alabi gashi na ana ta faɗansa a karatu shi ya ce wanda ya ganshi hawa bakwai shi ko sai dai ahmadu bin yusuf al-malyani almajirin imamu zarruku shi ya ce hawa goma to shi wannan shugaba ɗan takife ɗin nan ahmadu bin yusuf al-malyani ɗin nan mai aski ya ma aski sai ce da mai askin nan ba dan ina ji ma tsoron mutane ba da na ce duk wanda ya zauna kai ma aski wuta ba su ci shi ba to kuma ai ya faɗa kamar shehu ibra abdullahi da yace duk wanda ya juya takalmin ibra fal wuta ba ta ci shi ba to sai da takalmin ibra fal juya shi ya tsada a madina duk wanda ya juya takalmin ibra fal subhanallah wa ibra fal hubbuhu qadimu to kaji ba ni bayan Allah duk suna faɗa wannan to yanzu shi gashi ya ce da wannan wanzani duk wanda ya kai wa aski wuta ba su ci ka ba ba su ci shi ba wannan magana wannan magana shi a tuku yace na ciro ta ne a cikin littafi salwatul anfasi a cikin salwatul anfasi to sannan shi a tuku ya rubuta sayyidi tayyibul kattani wannan wali ya kasance yana cewa duk wanda riga ta ta taba rigar wuta ba ta ci shi ba ba ma wai jiki ba riga ta taba rigarsa mazaje kenan malam abu Allah shehu jibrin ya ce duk wanda aka binne shi a makabarta da nake wuta ba ta ci shi ba min kiran gudu suka ce to ma mun daina ma binnewa a makabarta shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo ta aziya shehu man tijani aka kai shi har makawata yace duk wanda aka binne wannan makawata ta wajen gidan kwasta ta bayan gidan kwasta yace duk wanda aka binne a makabartar wuta ba su ci shi ba su ma mu ma mun kiran garin suka ce to ba mun daina binnewa a garin magana ta yi gaskiya kenan mintiri dan wuta ne dan wuta ne ba wata magana to suka ce mun daina binnewa a ciki kaga magana ta yi gaskiya ko ma dalla ikon Allah sannan shehunan ba san ba san kwara ba ba san shehunan ba san kwara mutan kar ba san kwara ba kwara sun so ma shigowa mutanen Lebanon suna kasuwanci sannan an so ma kasu sun so ma abu to ka san su mutanen Lebanon irin yadda suke kabari irin da wannan rubuce-rubuce da wannan aimar tanti kaza kaza su mutanen na Kano su gani suke ai wannan kirista ne kawai kirista sai suka ce da shawa ga wani kabarin da ya huje da shawa ya ce hashi shawa ya ce hashi Allah ya haskaka masa ya ga musulmi ne ga su ne sun kashi kaza ka ziyarce kabarin shawa duka kabarburan su na da rubutun bismillah da ka'aba dai ba irin tsarin yanda mu a ba kabari ba kyan gani kaza kaza ba a ba kabari ba kyan gani shawa ya ce hasu hashi da baki da to shi wannan wanda ya ce duk wanda riga ta ma taba rigarsa wuta ba su ci shi ba sai ji ɗagi bulkatta ne ana tare Allah da za mu gobi ta goma kayan ma a cikin rigarka kai ɗagi faila ne to sai yi dilma hadil iraki shi kuma ga wani sai yi mahadil iraki shi kuma ya ba da labari ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan wali ya kasance yana ganin annabi da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa duk wanda ya soka ko ya so wanda ya so ka to dan aljanna duk wanda ya so ka ko ya so wanda ya so ka dan haka falalan Allah da'ira wallahu wasi'un alim falalan Allah yawa ne da ita sai ga mutum yana kin yana fada da kai kuma ga yana son wani mai san ka iko Allah bai iya samun aljanna ta wajenka ba kuma ya ji ya samu ta wajen wanda ya samu ta wajenka ba komai ya shiga ya shiga da'iran Allah tana da yawa bayin Allah kyakkyawan zato to shi ma dai duk littafin salwatul anfas din nan shi ne don haka kai ce ya tabbata ga wanda siyasa har ta jawo mai ya shiga wuta irin wannan arha ta aljanna Allah ka bamu to don haka shewa atiku sai ya kasida haza wa ma mujibu takzibu rida qadidda amana la ba'du man maza من جائز من الكرامات التي على وقوعها فحول الملة أليس فضله تعالى واسعا أم هل ترى التأكير منه مانعا بل كذب الجمر بما لم يحيي بعلمه لأجل جهل مفرد هذا wannan magana in dai duka ji magana wa'annan bayan Allah wa ma mujibu takzibu rizam to me zai jawo a ce kuma za a karyata Shehu Ibrahim dan ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul kulli bila buhtani wanda yana nufin mai san sama bayan da kuma wanda ya ganshi ya gazgata cewa sahibul faidati ne ya gazgata kalifan shehu tijani ya gazgata sha'anin min shu'unil haqqi ne dama yan shuhudi da aini za ta dayyaba li aisha ai ba magana wa'annan ko tadidda amana la ba'd man maza dan shehu ya ya da'awar abin da bayan ba'arin waliyama da suka shige duk sun faɗi irin wannan min ja'izin abin da kuma halal ne dan wannan duk wannan bai ce Allah ba ba Allah bane ko ba a ce Allah ba abu ne halal wannan min al karamati allati yana daga cikin karamomi wannan ala wuqu'iha fuhulul millati manya manyan al'umman nan duk sun samu irin wannan alaysa fadluhu ta'ala wasi afalalan Allah ba mai yawa bace am hal tarakta kira minhu mana ko ko shi shi Ibrahim laifin sa dan ya zo a karshe bai san wa akilu da awai umu an alhamdulillah karshen ma da awon ma alhamdulillah ne ba bal kazzabal gumuru bari dai wawa jaki dolo ya karyata ne bi malan yi hidi abin da bai kewaye da ilimin sa ba li ajli jahalin mufur dan jahilci zartacce wanda ya shan zara jahilai ne dama za ka ga duk abu to sai shehu yace shehu atiku yace ala ragami an filmin kirina yawa shehu atiku a bisa durmu da hancin yan inkari ala shekina alhaji ibrahim radiyallah a bisa shehu mu alhaji ibrahim fi ma akbara bihi cikin abin da ya faɗa min misila haza irin wannan malmani me zai iya hanawa irin wannan duk wancan abin da ya ya bayani ne afanallahu cewa a cikin ce Allah ya warkar da mu wa ahibbatana da masoyan mu min zalika daga inkarin wannan wa adrajana ya shigar da mu fi sulki ahli da'iratul fadiliyata a cikin da'irar yan dariqa yan faila bijai sayyidul bariyata sallallahu alaihi wasallam amin kadimut tijaniyata alhaji abubakar atiku alhaji abubakar atiku radiyallahu ta'ala anhu to ai ya ya isa mu shaida yana san shehu ko mana yana dan aljanna ne in gaba gaba ki da yana san shehu radiyallahu ta'ala anhu wa man yuzkuni wa man yarani to soyayya din nan har yau ita ce kan abu ita soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisul qudsi Allah ya faɗa soyayya din ita ce ma sababin yin halitta gaba ɗaya Allah ya ce kuntu kanzan makfiyan ni taska ce rufafiya hadaratu zati ne fa ahabbtu sai na so an urafa a sanni fa ahabbtu sai na so hadiya hadiya ko an urafa kuma wahidiya fa khalaqtu khalqan daga nan muhammadiya ta fara kuma abada ta fara sabi arab da ni aka sanni dai ni ne dai ba komai ba dai walla wal walla kiru wa zahir ba alhamdulillah rabbil alamin dai har yau dai ni ne dai ni ne dai walla wal walla kiru wa zahir wal batin shikenan alamin ma babu wannan wannan ya isa yes ma dalla to komai soyayya ce duk wanda ya kai abin da ya kai soyayya ce ya zo a cikin hadisin bukhari hadisi kudusi ubangiji yana cewa man adali waliyan faqad baraza ni bil muharabati duk wanda ya gaba da waliyina to ya min izini zamu yaki kenan ya za a yi gaba da waliyan ka kuma ka ce kai da kai za a yaki saboda walin nan bashi sai Allah ta watan soyayya ne kamar Allah yana so ya nuna mana yadda ake kera wali wa ma taqarraba ilayya abdi bi muslim ada'i maftarautu wa alayya ba wanda ya kusa da ni irin wanda ya dinga ba da abin da na na fifita masa wala ya zala abdiya ta karraba ilayya bawa ba zai guce ba kuma kusancin nan ai ba guda ɗaya bane a tafiya za a yi ta yi bawa bai gushe ba yana ta kusanta zuwa gare ni da na filfiloli na alkhairi har dai in so shi to yanzu wannan na so shi kuma zan hira soyayya za a dinga yi wa iza ahabbtu in na so shi kuntu samu sai in zama jinsa ni ne jinsa cewa Hassan yana cewa wannan hadisi har yau malamai sai dai su yi man rufa ba su iya rufa fasara shi ba mutashabihi ne ya suna ce ma'ana Allah ya zama jinka za ka zama ba ka san jin wani abu sai alheri ya yi kyau ko ya yi kyau a shi da ba haka yake ba zan zama jin da yake ji da shi ba zai ji komai sai Allah wa basarahu allazi yusi zan zama ganin da yake gani da shi ba zai gama komai wa yadda hullati ya fi biha da hannun da yake kama da ita sai yanzu zama ita wa rijla hullati yamshi da kafar da yake yawo da ita ma duk sai yanzu zama to wannan shine karfin dan adam akwai da zuciyansa da kaza akwai kuntu huma sai yanzu zama shi ma duk gabaki da to idan mutum ya zama wannan ya zama wali duk wanda ya kai wannan wali ya zama wali taba shi taba Allah ne haka in ka bashi ka bawa Allah in ya yarda da kai Allah ya yarda da kai innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim a cikin qasida shehu ta diwani wace ce wannan da jin mun yi bayani wannan kadiman farabal mustafa to imam suyudi ya yi ruwaya daga mu'azu radiyallahu anhu ubangiji ya ce innal mutahabina fi zillil arshi masu soyayya dan Allah suna cikin inuwa al'arshi ya zo dai wajaban mahabbatil mutahabina fiya soyayya ta ta waje ga masu soyayya a cikina wanda suke zama danni dan almutajalisi na fiye wanda suke zaune cikina hmm? almutabazili ya fiye wanda suke kyauta cikina walmutazawuri na fiye masu ziyara cikina ma'ana danni ko a zahiri hmm? to do wannan shine abu in ka so wanda ya wancan kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu dinna shikenan kaso Allah tabaraka wa ta'ala ka so Allah idan ba za ka iya ba ka so na Allah ka so Allah idan ka so wali sun ce ka so wali dan in Allah ya kalli zuciyar nan tasa da nan ne mahallin nazari inda yake kallo Allah ya ganka ana to ka rabauta duniya da lahira to ina mahallin nazarin gaba daya Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to ka so shi har ka shiga zuciyarsa har ya zamanto rabbul izzati in ya duba mahallin nazarin nan nan ne wajen kallo in aka kalli zuciyar mahallin nazarin din nan wajen zuwa din nan a ganka kai ma a ciki ana ciki to in an ganka a ciki shikenan babu abu to magana ce mai yawa kwarai da gaske jama'a to shi dai abin da yake so jama'a ku shaida ni masoyin shehu ne almajirin almajirin barhama shi almajirin almajirin shehu ne ila shehinsa da ya tarbiya a wajensa haka ne ma wanda ya tarbiya a wajensa shi kuma ya yi a tarbiya a wajen shehu ai ya isa ma'ana shi amma dai yana nan wajen barhama kuma komai ya same shi ne ga gon barhama dan ya same shi wajen almajirin ba har yau barhama ne dai kawai dan baya ganin kowa zai gani sai barhama muji sifikin ne na can birnin Kano na yiwo yabo gun shehu na barhama sunansa muji sifikin na can birnin Kano ansaru ne mataimaka ne dukkan mu Allah mai da mu ansaru idan mutum ya samu dama haka kawai ma ya biya kuɗin mota ya je ya shiga Kano ya shaki kanshi ya shawagi ya addu'a ya fito ba dan ya je gidan kowa ba ba dan ma ya ga kowa ba in yana da inda zai je ya je kawai dangalin shehu ne mataimakan shehu ne asima faila ce wata rana na yi diwa ne a kaula a masallaci sai wani balarabe ban san kowaye ba ba iro ya zo mutanen murtaniya ne ya zo ya bani kuɗi ya ce ga hadiyar diwani tuku sannan ya bani jaka ɗaya ya ce don Allah don annabi wannan na baka ita ne duk da ka sauka a Legas kai min addu'a duk da ka sauka saboda bilago saran nan nayi karatu har da bilago ce yanda na ji shehu ya faɗe ta to haka ike sirrin duk inda annabi ya taka mu mai girma ne a nan a wajen mu bare haka sirrin duk inda halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka mai girma ne a wajen to in dai wannan balarabe Allah ya kare da a gare shi ya ba da kuɗi ya ce in na sauka a Lagos ma addu'a saboda girmanta ina kuma in na sauka a capital din Shehu radiyallahu anhu idan in na sauka a Kano to duk mutum yana da addu'a ya tafi ya gudu kowane gari ma na Shehu ne Shehu ya zo duk kowane gari amma ba kaman Asimarsa. ba kamar yadda yake santa ya ce ya ba zuciyarsa a ciki duk gaba gida duk mu zancen hasada da waya duk mun bar wannan duk ba baya daga cikin shehu balaraba magamin kina magamin asirin kina hannun mu mu yan faila ne yanda da shehu radiyallahu anhu kasar su ojuku ya sunanta wani jama'a shehu ibrahim ya je wani tafa uku da yawa shehun nan namu yanzu shehu su zakara fara biya duk a wannan ta suka sha faila ya sha a wajen shehu na alele a nan yayi tarbiya haka ya gaya mu kuma a wannan ta akai ya wannan ta babban gari ne kai abun mamaki fatakon saboda alhaji labaran fatakon da shehu yake zuwa har shehun nan mu bayan Allah sai duk in ka shiga fatakon kai addu'a karɓar biya ce fatakon wai dai wata ƙasa dai da muke ganin ta ma ba ma musulmi ka a ciki in dai shehu ya da shehu ya ce mata ita ce capital dinsa asimarsa wallahi tallahi ta zama a abada ko ba wanda isa ya ture bare ƙasan musulmi ta za ka to je ko dai ba kuwa sai wannan mudi su na ya isa mudi su ne na can birnin kano Nayyo yabogun shehu na barhama ya ce ya yi yabogun shehu. Nayyo salati da sallama gun annabi, ka daɗo aminci nan wajen barhama ya yi salati da sallama, ya yi salatin fati ga manzon Allah sallallahu Allah ya daɗo aminci a gun shehu barhama ya daga shehu barhama radiyallahu anhu. Sai shehu Atiku ya rubuta ga sha ƙarshen wannan abu. Shehu Atiku ya rubuta alhamdulillahi wahada wa qabtu ala qasidati akina fillahi alhaji mudi وهي تدل على حسن اعتقاده في عباد الله وأوليائه الصالحين الله يجازيه الحج أبو بكر أتيو شو أتيو يتي غوجا ثبت ga Allah shi kadai na tsaya a bisa kasida dan uwan mu a cikin Allah jiba akhina fillahi dan uwan mu cikin Allah cikin bawan Allah cikin faila alhaji mudi mudi speaking wahiyya ta dullu ala husn itikadi wannan kasida tana nuna kyakkyawan kudirinsa fi ibadillahi cikin bayin Allah wa auliyahi da waliyan Allah wallahu yujazihi Allah ya saka masa da alkhairi alhaji abubakar atiku shi kuma wanda ya dau nauyin buga ta ya kai wa shehunnan nan gashi kuma bayan ya gama rubuta ta ya kai shehu atiku ya kuma sa hannu shine shehu muhammadu sani hassan Hussein Durumin Sambo Kano shi kuma sai ya takarizi yace a ya jama'a ta faila ƴan uwana a ya jama'a ta faila ƴan uwana ku zo mu yi godiya gun sahibina masoyin nan fasihi mai zalaka mai harshe sifikin nan famudi shugabana fa ya tsaro karamomi na shehi cikin harshe na Hausa na ‘yan uwana, furan ƙanshi akwai furan ƙanshi akwai miski cikinta, kaza sandal da jawul ya akina sunan ƙasi da furan ƙanshi, fure mai ƙanshi wasu wannan ko? Ice akwai ƙanshin miski a cikinta, akwai ƙanshin sandal, akwai ƙanshin jawul, duk abubuwa ne na ƙanshi, sai wanda ya rubuta ta, shu'aibu tausayi Kano, Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan ƙasida tana da kalama kwarai da gaske kuma mun gode wa Allah Allah ya kiyashe mu da inkarin ko mu ji wannan ba ba mu inkarin abubuwan shehu mun gode wa Allah kuma in Allah ya da ranar ta yau in za mu zauna in Allah ya da rihila shehu ta farko za mu fara har yau dai mu ji baban baba sunanta baban baba sunanta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق سبحان ربك الحمد لله رب العالمين